بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren alhamis daren tara ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga muka zuwa madina shekara ta 1443 daidai wanda ya daidai da 14 ga watan tara shekara ta 2021 wannan kuma sha biyar ne? to sha biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan kuma yin allah da shi ne kaset na ɗari hudu da ashirin da tara cikin jerin je karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukakin sarki azuta mun karatun hadithan manzansa alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da ƙiyama ana jin mu da sauraron mu ne da ganin cibiyar mu ta ilimi wato darul hadithu salafiya wadda ke namba 4 madarka tirar gaskiyar azaria kaduna state nigeria ita darul hadithu salafiya makaranta ce da babban malamu a shekul allama muhammadin awwal adam albani zaria ya asasa a wannan gari na zaria kaɗai don cimma manufar da a wasa ta salafiya da yake yi muna fatan allah yi da nufi allah tsare ya jagorance mu zuwa ga abin da yake daidai idan ba manta ba muna babu auqatin salatul khams aw salawatul khams babin da ke bayanin lokutan salloli guda biyar da ake da su a makon da ya gabata mun kanta hadisan da hadisai hadisi na farko da na biyu a babin muna cikin bayan lokaci kure mana wanda yau za mu kanta hadisin insha Allah sai mu biyo baya da fa'idojin da ke cikin hadisan da sauran mas'alolin akwai misali da ke da alaka da wannan babi din wanda zan so sai mun gama katin hadisan babin gaba daya sai mu biyo su ɗaya bayan ɗaya muna tattauna su insha Allah ta'ala زام كرنت حديث مالك قال أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة ابن الزبير فأخبره أن المغيرة ابن الشعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل هو قام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت الصلاة فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر والنشيد عشان حديثي malici haddasana yahya ibn yahya malan yahya dan yahya ya ba mu hadisi malik dan sabas ne kadan wannan din qala haddathana yahya ibn yahya yahya dan yahya ya ba mu hadisi qala qara'tu ala malik yace nayi karatu wajen malik an ibn shahab daga ibn shahab anna umar bin abdul aziz lalle umar dan abu kara to zakai anna umar bin abdul aziz akhara salata yawman wata rana ya jinkirta sallah fa dakhala alaihi urwatu bin zubair sai urwa dan zubair ya shiga wajensa fa akhbarahu sai ba shi labari annal mugira ibn shuba akhara salata yawman cewa mugira dan shuba Allah kara masa da wata ran ya jinkirta sallah fa wa huwa bil kufa alhali yana gwamna a kufa fa dakhala alai abu mas'udin ansari abu mas'ud al-ansari Allah ƙara masa yadda shi ma sahabi ne sai shiga wajen mugira wa qala sai ce ma hada mugira yace ya kai mugira menene haka kenan ma'ana me yasa ka jinkirta mana sallah alaysa qad alimta anna jibril nazala ba ashe ka san cewa mala'ika jibril ya sauko daga sama ba fa salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ta azhar manzon Allah ya bi ya bi mala'ika jibrilu sallah sun musalla fa salla rasulullah sallallahu sannan yi sallar asar manzan Allah shi mai wannan sallah din sun musalla fa salla rasulullah sallallahu sannan yi sallar magarba manzan Allah yi sallar magarba sun musalla fa salla rasulullah sannan yi sallar isha manzan Allah shi mai sallar isha din sun musalla fa salla rasulullah sallallahu sannan ya sauko yi sallah manzan Allah ya bi sallar asuba kenan sun makara sannan mala'ika ya ce bi haza umirta wa'innan lokutan da ka gana yi maka sallah to shi ne umarni da aka baka ka ringa kula da sallah a cikinsu faƙala umar li'urwa sai umar ɗan abdulaziz ya ce urwa ɗan zubair undur ma tu hadithu ya urwa ya kai urwa ka sa ido ka lura da abin da kake ba da hadisi kana jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gana ma'ana ka tabbatar da ingancin shi saboda a nau'in hadisin akwai sura ta irsali sun makala sai ce awa inna jibrila kuwa kama da rasulillah sallallahu alaihi sala kana nufin kace mala'ika jibril shine ya aje wa manzon Allah sallallahu lokutan sallah ma'ana shi zai nuna mai a aikace fa qala uwa sai ce uwa ce sai ce eh kadhalika kana bashiru ibnu abi mas'ud yuhaddithu an abi yadda ka ji na ga maka wannan abin to haka nan bashir dan abu mas'ud al-ansari yake kawo maganar daga babansa abu mas'ud al-ansari qala urwa sai urwa kuma ce to shikenan ba ma wannan ruwa ba yi walaqad haddathatni aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallama ai aisha matan manzon Allah tsira da mutane Allah tabbata a gare shi ta bani hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana yusallil asra ya kasance na sallar asar wa shamsu fi hujratiha a lokacin rana hasken rana yana nan ya shigo cikin ɗakin ta qabla an tadhara ay alfayu kafin inuwa ta bayyana wannan ishara kan cewa manzon Allah ya gaggauta sallah sai da haske mutu malam suka ce ɗakunan na sa'aisha ga jeru ne haka kamar irin gidajen ƙauye ɗin nan ya ce to saboda nuna ranar tana da zafinta ga ta nan har ta hasko ma'ana inuwa ba ta kwafe makwafin rana ɗin ba kenan yawan fahimci wani abin a makon da ya gabata mun karanta daga nan muka yi tarihin a gurguje tarihin umar ɗan al'aziz allah ƙara masa yadda ko mu ce rahimahullahu ta'ala daga cikin ko muka ce za mu kanta fa'idojin wannan hadisi kamar da arga an ji shi malam muhammad ibn ali adam al-ethiobi yake ce al-mas'alatu thalitha fi fawaidi mas'ala ta uku da zamu bi game da fa'idojin da wannan hadisi yake dauke da su na farko yace annahu yadullu ala anna mawaqita salati al-khams bayyanaha jibrilu alayhi salatu wassalam lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lihi cewa lalle lokutan salloli guda biyar ɗin nan manzan Allah tsira da minci Allah su tabbata a gare shi a mala'ika jibril shi ne zo manzan Allah bayanin wani lokuta sallah ɗin yace kuma bi fi'ilihi da aikin shi mala'ika jibril ɗin ya yi hudanta mashi fakana yanzilu faisalli bihi kulla salatin fi waqtiha sai ga mala'ika yana saukowa a kowane lokacin sallah ya salla a lokacin ta din ila an yubayyana lahu mawaqita kullaha har ya bayyana mashi dukkan lokuta din wa kana zalika fi awwali maftiriyati salatul khams wannan kuma ya faru ne a karan farko da aka farlanta salloli guda biyar an fahimci wannan abin mai za mu fa'idanci da wannan fa'ida ɗin kenan na farko dai a wani lokaci ne aka farlanta sallah a maka ne ko a madina an farlanta sallah tun a garin maka ko tun da ai isra'i da aka ina aka yi shi a maka aka yi kuma isra'i a lokacin da aka an so sallah kenan to tun a maka aka farlanta sallah sai dai farlancin ya dan sha bamban da aka dawo madina raka'a biyu ne kamar da na aisha ta rawaito cewa manzo Allah awwal ma furidatu salatu raka'atayn fa utimmat salatul hadari wa baqiyat annabi ce aisha ce sallah bi aka farlanta kara farko daga baya ne ban adimat an dawo madina ta koma raka'a hudu ina ba ta fahimta to a maka ne aka sa mala'ika jibrilu Allah kara masa yarda ya zo yi wannan aiki sai aka ce lokacin yau aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama washe gari da safe bai azhar ta yi mala'ika ya sauko ya fara kwatanta manzan Allah waɗannan lokutan sallah ɗin ke wana fata mu fahimci wannan abin Allah samu dace to abin da yake hasoso a nan shi ne fa'idar da za mu ta daga ciki shi ne wato ayyuka na ibada waɗanda suke buƙatar a kwatanta su abin da ya kamata shi ne malamai su ringa kwatanta wani ayyuka na ibada har sai mutane sun koya kenan ina fatan fahimta yiwuwa zai ishi manzan Allah matsayin shi na cikakken balarabe ya ce lokacin sallar mala'ika ce mashi lokacin sallah shine kaza da kaza kawai shiru amma hakan bai wadatar ba har sai da mala'ika ya zo akan kowane lokacin sallah ya yi aikace manzan Allah ya gani kuma ita a wata ruwar aka ce ma manzan Allah shi yana bin mala'ika jibrilu sallah su kuma sauran sahabai suna bin manzan Allah sallallahu ita wannan sallah din dan da malaika zo annabi ya sa a sataro sabai zuwa a kwatanta sallah din a gaban su ina fata mun fahimci wannan abu Allah samu dace don haka irin ayyukan nan suna da yawa ire-iren su ne suke buƙatar a aikace ayi kamar ita sallah din kamar alwala kamar lokutan sallah din kamar aikin hajji ina fatan kamar su taimama ko akwai ire-iren wannan ayyuka din da galibin an bashi ana faɗa da baka wasu ba su iya surata abin yadda ya kamata ba to abin da ya kamata shine a zo a abin nan kuma ko da manya ake karantarwa kar a ce za a ji kunyar su don me za a ce a su zo a kwatanta a aikace su gani to ai manyan ma sun fi kuskure ko ba haka ba eh sun fi kuskure saboda wasu da yawa suna can zuwa na wata rayuwa yadda ta kama masu sun tsinci kansu a wani hali don haka aikace sai a kwatanta ko da irin wani majalisi ne namu da ake wannan public babu laifi a zo a kwatanta ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza dalla dalla Allah an fahimci abin ina yawan faɗin wannan magana ne saboda na fahimci cewa da yawa ana samun kurakura ibadun sakamakon mene ba kwatantawa ake ba kana jin kullum sai an ce a daidaita sahu kullum kuma sai ka wani bai tsaye da sahun ba kullum sai an ce a daidaita kuma kullum sai an samu kuskure akan wannan abu ina fatan fahimci wani abu to wani shi ne fa'ida ta farko da mu samu a cikin wannan hadisi na biyu malin ce bayanu anna salawatul khams laha auqatu muhaddada min qibali shari'il hakim shi ne salloli guda biyar din nan suna da lokacin su da aka iyakance ta bangaren shari'a kun fahimta ma'ana ba dama kai ka yi waɗannan sallolin a naka lokacin sai dai kai mai kenan a lokacin da ita shari'a ta iyakance ce wannan shine lokacin sallah kaza to da wannan za mu kai ga wata matsala guda ɗaya shin ya halasta mutum ya ƙin sallah da gangan sai kuma a lokacin da ya ga dama ce zai yi ko zai rama da yawa wasu malaman mazhabobi sun gaba kan cewa akwai ƙaza'i wanda ba ke cewa ƙara'i shine mutum da gangan yin sallah wannan nan bai sallah asuba ba yau bai magariba ba bai isha ba bai al'asar azhar al'asar bi ba magrawa sha bai yi ba sai ya gama cin kasuwa sannan zai je haɗa su gangamejo ya buge su a lokaci da shi minti biyar kuma duk ya gama ina fatan fahimta in an magana sai ce mene ai ƙara'i yake to ita wannan kalmar ƙara'i ta zama matsala gaskiya abin da aka ce shi ne wannan lokacin annabi ya riga Allah ya iyakance kan zamu zuba sauran hadisai cewa waɗannan su ne lokutan sallah ɗin nan da haka babu dama wani mutum ya fita daga wani lokacin ya gina shi lokacin sallah ɗin kun fahimta haka ɗan uwan shi azumi ai kaga mutum ba zai yin azumi ba ranar azumi ya ce bari zai rama haka kur yau ana azumi na biyar ka ce kai kayi hudu ka gaji bari za ka rama bayan sallah sai ka ƙi da gangan akwai malamin zai ce haka ya halasta ya kala'i yes malikiya suka ce in yi isha da gangan zai kara'i tare da kafara kun gani zai kara'i zai kuma kafara mutum da ya ci da gangan wasu wasu kai ce a kara'i kawai zai to amma duka waɗannan suna buƙatar nasoshi abin da ke da nasi a cikin matsalar shine mutumin da ya ci ya sha da gangan abinda aka samu shine hadisai na nan sun zo kurba sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam sai sun kawo shi cewa shi hukuncin shi ranar kiyama tun a kabari za a kama haƙaƙarinsa a makale kamar ƙugiya an ga mai azaba ana cewa sakamakon suka karya azumi da gangan kenan ashe kaga su ba ƙada'i ne a kansu ba ƙuwa ce da azaba a kansu ina fatan fahimta haka mutumin to da ya karya ya ƙin sallah a lokacinta sai lokacin da ya ga dama to abin da ke kan shi kawai uba ce karkace mun to ai an ce idan mutum ya manta da sallah ko ya mantuwa ko kaza wa'annan shari'a ta kalista ba su nasi mutumin da ya manta bai sallah ba sai ya tuna zai rama mutumin da ya manta da sallah bai yi ba kun fahimta wanda ya bacci kai sai lokacin ta wuce ya tashi duk zai rama kun fahimci wani abu to wannan shari'a ta tabbatar man nama an salati aw nasiha wanda ya bacci ya bar sallah bai yi ta ba ko ya manta ta to in annabi ce idan ya tashi to sallah a daidai wannan lokaci din amma wannan fa shi da gangan ne ki lafiya shi lau da haka bai da lokacin rama gaskiya wannan magana kuma kaka ce ya ci bulus ba facin bulus bane ba abinda malamai suka ce abinda ke kan shi wajibi kuma sai ta istighfari yi ta roƙon Allah yawaita sallolin nafilfili yawaita aka alkhairi yana tuba ana fatan Allah ya fi masa watakila amma al'amur na hannun Allah ne amma shi yana cikin haɗari da haka gara mutumin da ya suma ko abin da shi da sauƙi ana shi don an ce ya raba ina fatan kun fahimci wannan abu wannan magana ita ce mafi nagarta gaskiya cikin maganin malamai ita ce magana da malam shekul islam ibn taimiyya goyi bayanta a cikin ikhtiyaratul fiqhiyya haka nan shek nasiruddin albani tamalul minna da samarul mustaqab abin ne karfafa kenan haka nan muhammad ibn al shaukani haka nan shekul islam muhammad ibn ali ibn muhammad ibn hazim az-zahiri su ma wannan da malamin sa dawud zahiri duka akan haka suka tafi da wasu malamin cikin salaf cewa mutumin ya jinkirta sallah da gargan bai ita ba ba kadayi a kan shi sai dai san ya zai rama ya zai kwabar wannan ta hanyar istighfari da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ina fatan fahimci wannan abu kuma wannan watakila zai fi mai zama tsawa ga mutane kan su wasa da sallah fiye da a ce ai shikenan sai ka rama kawai kai istighfari wallahul musta'an to za ku fahimci wannan cewa ita shari'a ta iya ta aje lokacin sallah da kanta babu dama mutum a nashi lokacin a wancan lokaci mun kawo misali tsakanin da Allah mutum ne aka zo ana waye dinnan da ake yi shi an sa karfe 8 zuwa 10 sai bai fito ba sai karfe 10 an gama sai ya ce ya zo mene a bashi script shi ma zai rubuta nashi waye din in ya matsa sai a bashi script din ko ba haka ba sai zuwa ba zo tafi mene ya tafi bashi da script din kawai shikenan to ko ya kawo za a kalla wani zai ka ce invalid ko ba ta da wani fa'ida wannan abas wannan ma sai ga shirme ne kawai cikin wani lamari don haka abubuwan da suke da lokaci kowa mai da da irin wani abubuwa ɗin allah kyauta to malin ce minha daga cin fa'idojin wannan hadisi ɗin annahu ya dullo ala anna waqatas salati min jumlati fara'idiha cewa lalle lokutan sallah suna daga cikin farloli na lokacin na sallah din wa annaha la tujzi qabla waqtiha cewa sallah ba ta halasta kafin lokacinta ba zai kai asuba ba kafin lokacinta ko kai magarba kafin lokacinta ko isha kafin lokaci wa hada la khilafa fihi bainal ulama to wannan fa babu sabani a tsakanin malamin cewa sallah ba a yi sai lokacinta yayi illa shay'un ruwiya an abi Musa al-Ash'ari sai dai an rawato magana daga Musa al-Ash'ari wa an ba'd tabi'ina da gusun tabi'a cewa ya halasta ayu sallar la'asar a hada ta da azhar a farkon lokacin azhar ina fatan fahimta malam sai ce qala al-hafiz abu umar ibn abdul barr numari al-hafiz abu umar ibn al-mar numari ke cewa wa qad qa'ada al-ijma'u ala khilafihi ijma'in al-umma muslimi ya kullu akan sabanin shi shiwa kenan waccan abin da aka ci a daga abu musa cewa a yin sallah kafin lokacinta malam yi cewa falam nara lidhikihi wajhan da aka banganin waccan maganar ma ba ta da amfani a ambace ta li'annahu la yasihu indi anhu domin ma ai ita magana da aka jingina Abu Musa din ma ni a wajena bata inganta ba inji ibnu Abu Abbar wa qad sahha an abi Musa radiyallahu anhu khilafuhu ya tabbata akwai sabanin wannan fatawa daga Abu Musa daga bakinsa bima yufawafiqul jama'a da kuma abin da ya dace da al'ummar musulmi fasara ittifaqan sahihan sai zama ittifaqi ne gaba ɗaya ijma'i ne ba a yin sallah kafin lokacinta ina fatan fahimta to in kun lura da wannan nukuda din wannan yana mana hadari samar da sakarkarin ladane da limamai ina fatan mutane sun fahimta lalle mu samar da ladane da limamai menene ƙwararru a cikin rayuwa sun san lokutan sallah sun san sallah ɗin yadda ya kamata domin kan zo su ja mu a lokacin ba lokacin sallah ba ina fatan fahimta wani masallaci sun isha sun gama kuma kana ɗaga sai ka ga shafaƙi can bai ɓace ba kun fahimta akwai wani masallaci na nan a tudun wada can wajen ijaba yanzu sun gama sallah tuni ana gama gariba in ka so ka ɗan tattaku ko da taki talatin ne ka yi kwana za ka ana shin isha ko mutane saboda jahilta addini da wulaƙanta addini har rubi ake zuwa wannan masallacin ɗan cikin zaria ɗan gyalle su ɗan tudun jikun ɗan ina ne sai bar da mota da bashin a zo amma za a cika wajen wai suna sauri a an fi da sauri ta wannan ba jahilta addini ba ne abin bakin ciki a musulmi wai ai sauri a gama Allah ya ansa bi ansa ba daidai ba daidai kawai su dai ai sauri a gama ina fatan fahimta kuma an masu nasiya sun kiyarda saboda su limaman da ladanan su ma ba Allah ne a gabansu ba son zuciyarsu ne suke karewa dan ba zai a gama gaskiya baka da dalili ba kuma ka ci gaba ka ce ba son zuciya bane wannan abu a ce ga ka da daidai ga karatu kai kuma baka da katin da ya warware wannan kuma ka ci gaba akai ka ce ba son zuciya ba wannan tsiri da tsabar son zuciya saboda mene suna da kwas sun ɗauka abin kamar ka buɗe shago ne kana da kwas soma da yawa yanzu in ka ce kuma wani buɗe shago ko kuma ka ɗan gyara wani abu kwas soma za su gudu abin da suke kallo kenan yanzu ka ce za su ringa sallah daidai da lokacin da musulmi ke sallah ai za a rage taruwa a ciki to wannan matsala ce tsakanin da Allah malam muhammad ibn salim uthaymin a cikin littafin ash-shaful mumti yace ko kabbara harama kai ba a lokacin sallah ba lokacin bai shiga ba saura minti biyu lokacin ko saura minti biyar sai kai kabbara harama kai iqama kai kabbara harama kafin minti biyu kana cikin sallah sai lokacin shiga ce wannan sallar ba ta ina ba ta fahimta kan ta shafin mumti da major fata shi muhammad ibn salim uthaymin saboda inna salata kan almu'minina kitaban mawqutan lokaci ne da Allah ya sanya baka dama ka jawo da shi baya baka dama ka ƙara me yake naka bi ne kawai namu musu ina fatan fanci wannan abu da haka mu kiyaye idan ma za mu sa ladani limamai a ringa kwatantawa shi sa manzon Allah bai ba abun blank ba in aka tashi da limami jarawa ake masa in aka ce ana samuwar da masai dattawa ko manyan malamai su zuwa su gani a cikin wane da wane muke gan za su limanci waye fi yawan hadda qur'ani da fahimtar qur'ani waye fi yawan hadisai waye fahimtar musulunci waye fi fiqhu waye fi kaza har shekaru sa duba a maliki aka ce har kyau ma sai an duba waye fi kyau a fuska ina fatan fahimta kai mana kaga wani limamin yago sai ga yanzu ba kaushi saboda munin sa watakila ko wani kun ko saboda sai ga ana so a dan zuwa ko ba haka ba eh wani ko takila dan shege ne amma yayi karatu ana sallah karan kai ta na ma dai a ce gwanda liman yana da uba ina fatan fahimta Allah ji kama da mai mara Allah samu dashi daya na gaba abin shine muna sakaci da wata matsala wajen jam'us salat hada sallah tsakanin magarba da isha ko kuma tsakanin azhar da al'asar wannan abin shi ma yana bukatar dawabit yana bukata a tantance shi na'am ya halarsa haɗa sallar magarba da isha ko kuma azhar da la'asar a bisa sharuɗa da annabi ya faɗa ko kuma wanda malamai suka fahimta daga cikin nassoshin shari'a ina fatan fahimta ka gani ya halarsa ka haɗa sallar magarba da isha ko azhar la'asar idan kana halin tafiya in ma ka jamu ta'khir ko jam'u taqdim kana halin tafiya zaka je misali Kwatano ko kuma zaka je Lagos ko Damaturu ko ina ne haka misali aka ce to annabi idan yana wannan halin tafiya ya zajir da bin sayr yana cikin tafiya yana kan tafiya lokacin sallah yi masa to yana mene sai jinkita azhar sai bari sai lokacin la'asar yayi sai hada azhar da la'asar a lokacin wace sallah a lokacin la'asar ina fatan fahimci wannan wannan shi ake ce mene jam'u ta'khir ko kuma magariba ce yana cikin tafiya ta yi sai ya zama sai ya kai ta sai isha ta yi can sai kawo azhar magariba da isha sai haɗe su wannan jam'u taqdim ta'khir kenan to kun manzon Allah ya kai sabani haka idan ya zama yana cikin tafiya misali ka kama hanya zaka je lokoja kaya da zango a tafa misali misali 12 ko da zaka to sai kaga lokacin azhar yayi to ya halarsa kuma a lokacin mene tunda kaya da zango sai ka dauko azhar yi ka dauko asar lokacin ka jawo ta ita baya kun fahimta kana zaune lokacin magarba yayi kaya da zango ya halarsa ka dauko isha ita ma ka kawo ta ina ka kawo ta lokacin magarba wannan ana ce da shi jam'u mene jam'u taqdim wannan an sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan babu qura akan wannan matsalar kowa ya fahimta yi eh masha Allah haka nan mace mai al'ada wadda ke fama da jinin ciwo ita ma ya halasta ce mene ce jam'u ta'khir ba jam'u taqdim ba shine ta lokacin azhar yayi sai ta jinkita sai gab da lokacin la'asar sai ta wanka ba wanka halawa tun ita jinin ciwo ne sai ce wanka ce sallah azhar ce la'asar a lokacin magarba ma sai ce haka ita da isha ta ga masa haka ita ba wannan an halasta mata da wannan a cikin shari'ar musulunci wannan suna asabar azhar to sai waɗanda yanayi ke hukuntawa a sallah din misali lokacin azhar rasa shine akwai lokaci idan ruwa ya zama ya zuba ya yawan da zai hana mu sakat ba zai yi mana mu je mu je sallar isha din nan ba mu yi magariba mu fita mu je gida mu dawo sallar isha ba za mu dawo a jiki ko kuma caɓalɓali zai sa duk mutane suna tafiya suna zazzamewa ko kayan mu na ɓaci ma'ana duk in aka ce da bayan mai magariba yanzu kuma koma gida mu dawo sallar isha za a fuskanci kunci da matsatsi wannan yanayi ya halasta a mene a jam'in sallar magariba da isha a lokaci guda ɗaya ina fatan fahimta saboda ruwa ne ne wanda yake zanziya yana zuba kuma muna ganin ba musamman za a ɗauke shi yaushe ba musamman ruwan da ake kwanan nan sai a ɗauke sai karfe tara ko karfe ɗaya ma dare ana yi to fita mu dawo inda zai wahala aka ce ya halasta mene a haɗa sallah a wannan lokaci ɗin ina fata kuma ci wannan abu wannan a fili ke koya fahimta ko musamman mu a najeriya dama yan malikiya a malikiyanci akwai wannan maganas shi yasa tunda muka tashi mun ga ana haɗa sallar magarba da isha amma abun farin ciki a wancan lokaci din ba ka gana an haɗa lokacin magarba da isha ba bisa waɗannan ƙa'idoji ɗin ba duk ka ga haɗa magarba da isha a wancan lokacin in ka kalli conditions da malamai suka sa za ka ga an cika wannan ƙa'idoji ɗin na fatan fahimci wannan abu sannan akwai uzur a mutawakka ana tsammanin ruwa zai sauka ga hadari nan ya zo mana musamman lokacin da damuna ta nuna kaso su babu bata wucewa farkon damuna aka yi hadari zo wuce haka karshen ta ana ci da shi hulo ko amma lokacin damuna ta nuna to za ga ruwa hadari ya rigirgi akwai irin hadarin za ga kowa shiri yake ma zai gudu gida kun bance wannan hadarin akwai kuma hadarin kai ma da ka kalla ka za ka ce wani harkar ka ne ko kuma an yi ruwan saura ɗan ragowar hadari ne kawai haka wanda bai gama washewa ba kun fahimci wani abin ko to ba su ake magana ba wani ake magana hadarin da yake sa mutane su gudu suna ganin lallai lallan wannan ingon ya sako ya ritsa mu to fala haula wala quwwata illa billah malamai suka ce shi ma ana iya hada sallah da wannan hadari din wannan tsaye ce daga cikin mazhabin malikiya su ma kamar da a cikin littafin asamar dani na fiqh malikiya ina fatan fahimta so in kun lura kenan akwai abubuwan akwai dawabit na hada sallah shi ne sai in in ba a hada sallah ba za a samu haraj to shi ne za a hada sallah din amma in zama babu haraj a cikin ba hada sallah ba to ba hada sallah a lokaci din ina fatan fahimta don haka muke cewa masu gaggawa hada sallah a lokacin damana da lokacin musamman sanyi ana hada sallah lokacin sanyi shi ma duk malamai sun bayani aka ce bardun ƙaris sanyin da zama ya tsananta shi usaimin ma cewa bai daba ƙazanta ai kasa barguna da belu za ka fito kai yawo ya ce kuma barguna da rigunan sanyi suna mutane sun saba dama ko mutsan sai suna sa su yawo a cikin shi ina fatan fahimta so kula mai yiwa mutane sun kuskura fahimtar malam awal albani game da maganar haɗa salloli ɗin nan dinda kaje ana sallah ka samu salati da ana ta rikici akan lokacin sallah din wasu yayi wasu lokaci da wasu kace ana samu tsarkaniya wasu yamin yake cewa in dai aka samu sabani ma lokacin bai ce to alamar lokacin bai bane ma'ana shar'in bai cika bane kun fahimta don haka masu gaggawa hada sallah kau da an ga hadari kawai a ce musjarradin samuwar hadari ina faɗa ku fahimta kawai danganin hadari ko na iri a sama bai sa hada sallah ba kowane hadiri ke sa hada sallah ba kawai mujar da an ga hadiri a sama hada sallah a to wadan ba daidai bane sallah ba ta yi ba saboda sharadin bai cika ba ina fatan fahimta da haka ba mujarrin ganin hadari bane kawai so akwai abin da mutane suka kuskure malam albani akan wannan fahimta in kai magana sai a ce ai malam albani ya karantar da wannan abin alhamdulillah na ga wani bidiyo kwana na ya fara yawo shi ba albani da kanshi yana bayanin wani irin hadari ne ke hada sallah wani irin ruwa ne ke hada sallah da kanshi yana bayani da bidon shi da komai yana bayani ina fatan a yada wani bido kowa ji dan kansu dauki alhaki su dora mala albani domin na taba jin wani kasan shi ma disan mala albani na bayani cewa mata da muka ce su fita su karatun boko su je su kaza su kaza yace to ko dai mun yi kuskuren bayani ko kuma mutane sun kuskura fahimtanmu wanda ya zama wajibi zo mu ƙara kallon matsalas mace sai ta kashe aurenta na za ta zan je in nce ina fatan fahimta ba haka bane ba zai lissafi matan kashe auren saboda nce a ba san iyakarsu ba ta kashe auren saboda aikin wani to waɗannan ba haka muke yi ba me ke karantawa ina q abin nan qs ne ko qs ko quantity survey me yake kanta geology me yake kanta sai ga wani irrelevant courses da suke yi yace to dole fa mu zauna fa mu ƙara kallon abin ko da aka ce su karatun boko muna nufin cewa sai sun cika sharɗa da kamun kai da mutunci da kaza kuma su karatun da ake buƙatar su to the same haka magana haɗa sallah mutane suka kuskure fahimtar mala alawa albani akan ita matsalar kawai sai a ce wai ana haɗa sallah haka kurin yan shi'a ne suke da wani aƙidar su ne suka tabbata akan wani akida kawai ko da shi kullun hada sallah suke abin da ya zama masa al'ada ba sai kullun sai ga mutum sai azhar wanda ma suke sallah ba kenan amma galiban shi amma ba sa ma sallah kwata kwata wanda suke ma shi ne sai magariba sai dare yayi taurari ko sai ada azhar al'asar magariba isha duk abuji a lokaci dai haka suke ina fatan fahimta a'a wa'annan abubuwa duka je na hada sallah na ta wani magana ana lokacin corona din nan kawai je na bayani wai za su ci gaba da hada salloli ne yanzu saboda corona wallahi malam na ce kai e me dalilin hada sallah ce ai annabi ma yana hada sallah magarba da azhar da asar da kaza da kaza na ce to amma akwai ka'idoji da malam suka ce annabin yayi kuma sai a ce da wasu ka'idoji to da naga hauka zai kawai sai da ja baki da shi saboda in ka ga mutum jahili ne bai kamata ka biya masa kabata lokaci ba sai a zo a samu kuna musu da shi a ce an ga malam wanda wanda suna musu sai ka bashi malinta shi ma ina fatan kwanci wannan abu sai ka iyali shi da shirman shi shi ya je bayan Allah bayani ko mutanen masallacin duk sun yi da an zuwan kawo hasna sallah kawai da an azhar ta kawo mutane duk gasu an gwafa ana zuwa ba inda ake zuwa kowa sai zuwa hada sallah kuma kowa ya koma gida la haula wa quwwata illa billah don haka muna fatan a gyara wannan kuskure ba shakka wa'annan ƙa'idoji da malamai suka sa shurut an ciro shi daga hadisin Abdullah da Masu Abbas sai ke cewa arada Allah ya harija ummatahu wannan matsala ce malamai sun kalli ta harij a matsayin dalili wanda zai zama shi ne zai isa mu haɗa sallah ba wasu bashi ba illa ba hakan nan mashhur Ali Salman a cikin littafinsa dai na Akhda'ul Musalli muktasar nashi dai ina fatan fahimta muktasar na wannan na littafin Al-Qawl Mubin fi Akhda'il Musalli sai da ya faɗakar da wannan matsalar shi ba cewa wasu suna misusing wayannan dama da aka bayar suna yin sallolin ba yadda ya kamata ba kula da wayannan sharuɗa din ba in mun faɗi wannan mutane su zuwa su karanta hakan nan fatawa fatawa ga sanar da malamai suka kwada su rubuta akan matsalar za ga duka suna kula da wannan sharuɗa din ba a barin abin ake haɓo da kai kowa ya gina mai abin nan ba sai ga wa'an ruwan ɗauke ma tsaf kowa na yawo sai ce wai za a haɗa sallah me za a haɗawa a to wai an gari ya ɗan jiki haka kawai ina fatan fahimta wanda ba wani haraj ba wani shi ma wanda ya haɗa sallah fiye da shi gaba da ya kawai saboda ba wani haraji amma ka gami ana zubar da ruwa aka haɗa sallah waye zama da shigo da wannan matsalar ko kuma ga hadari don kowa na firrrrrrr ana ta gudu shi ma gidan zai tafi ina fatan fanta wani abu Allah da ya samu dace wannan na alaikum salam to shi ne din wani bani wai wanda suke cewa to ai ba barkaci har shi albani ya zo sharhin hadisin da sauran malaka cewa manzo Allah ya sallama wa da sha min gari khawfin wala madarin wala kaza kaza sai aka tambaye to ai sabi shine arrawi adam mai ruyatihi me yasa manzo Allah ce arada Allah da ummatahu dalili kenan su malamai sun kalla da su fassara shi ba dalili akai bakin za ka zo ka kawo wannan maganan ba Allah samu dace na'am na'am wannan da mu kake mala kana da gaskiya koyo ne ta wannan abin ya cewa kwalwata shine da an kira sallah to sai ga an tada ikama liman na ladan na kewayowa kawai makirman zai an sa ci gaba da ikama gaskiya wannan khilafin sunna ne sabanin sunna ne ina fatan fahimta in an kira sallah akan ɗanban lokaci an ka kalli hikimar kiran sallah shi ne mutane su taru a yi sallah ɗin gaba ɗaya to ka kira mutane kuma kawai kafin ma su su ji mutum ya tashi daga ofis ɗin shi ko daga inda ke kawai shi kira an tada ya kama bai je alwala ba balantana ya zo na fulfuli hukumanta an shar'anta mana na fulfuli kafin mene kafin salloli nan ko da bayan su ya za a kai na fulfuli bayan ka an tada sallah kafin maka izo ina fatan fahimta ko da raka a biyu nan a'a bari akalla dai an kira sallah ko da minti biyar a samu ko lokacin sarri nake da mabiyan mu shi ne liman na so yana da wata hidima tashi bare ma zai gama kawai salame ku tafiye ta hidima akwai liman ma da wai kwalle zai je kallo fa kawai malam za a yi da chelsea ko da shi shi wane liverpool ne ko wane ne kai akwai liman ma saboda sarrai kai ina lillahi rajul jama'a mutane suna daukan addini da wasa fa wai saboda za a yi wasan kwalle kawai sai hada musalla a magarba da isha ba ka taba ji wannan labarin ba a'a ai ko an tayi limami sun ga wannan abu a hada magariba na'am a jawo saboda ana isha a kwallo sai a yi ta lokacin magariba eh to kun gane mana an yi magariba yanzu amma dai to gashi lokacin isan bai karasa ba amma kuma dai to an dan ba da dan tazara haka dai to amma lokaci a dishi di ɗaya ne ai da wanda ya hada wannan kuskure ne babba sarrai ne jama'a mutane sun dauki addinin wasa ne wallahi sallan mutane kai mata wannan wasa kace ba ka tashi tabe da idan ya zama kirkiratu riga ce kawai dauka aka ce yana wuta riga jihadi fa yaji aka yi jihadi aka samu ganima kuma yana da rabu a cikin ganima fa amma ya dauki ɗaya fara ajiye kafin araba annabi ce wuta zai tafi kuma sahabin annabi ne tare aka je jihadi da shi amma yayi wani abu da ke sabanin shari'a sai kuma zaka na ganin kai dan kai ne liman ka hada hadda sai ka yadda kai so addini kuma shikenan ka dauka fari wannan murji'anci ne ka kuma wancan sabon jihadi aka je kashe kafare kashe kafare yayi yaki hasabai suna cewa mene cikin ba irin wani mun kanta bukhari ba irin wani kaza kaza kai jarumta annabi ce ai ko dan wuta ne wani sabai ce to ni ko sai na gani ya biye biye ba ana kallo ana jihadi kawai sai karshe bayan an gama an mai raunuka yana ta kukan ciwo da kaza kaza sai ga wannan ciwo sai sa tsinun ka sai ilmuwa kan shi mutu kullu hadisin annabi ya ce ba dan Allah ba ba wai ya je jihadin ba dan Allah bane amma me yi ya keta wata ka'ida ce ta musulunci aka ce wata zai tafi ina fatan fahimta to sai mu ce dauki sallah ya wasa da ta ya mai ta yadda yake so ya mai da sallah mutane yadda yake so ya wulakanta abun kuma ce tafi furi wannan duk wasa da addini ko murji'anci ne ya fa mana da wannan matsalar na'am sun bari lokacin sallah yayi to ai da sauki wannan matsalar ina fatan fahimta shi liman da inda ka kama kuskure cewa shi yana kallon maslaha al'umma ne ita kuma kallon kwalba maslaha ba ce ko fahimta ai akwai lacca da aka yi makon da ya gabata ko kan kallon kwallo abinda malam bai ambata ba a ciki shine har su turawan sun ba da illoli psychological effect side effect da ita kwallon kwallo ke haifarwa mutane su tura malam a kirota da suka ɗaure mata gindi sun faɗi irin illolin ke haifawa a cikinta da haka ba daidai ba ne shi wani wani abin daban ne amma su wannan sallar su ta kira da ba muna magana akan lokutan sallah kawai Allah da shi kyauta Allah tsare mana addinin kuma abin da ke ba shawara in ka ga wani zai maka wasa da addini ka rabu da ɗan iska kawai billahi lazi ba zai tsina na maka komai a gaban ubangiji ba kisa kowa dole tashi samu gwargwadon labul na ilimi da zai yin addininsa gwargwadon yadda ba a ce dole ka wani malami muhaddisi ko baƙihi ba amma ka samu gwargwadon ilimin da za ka iya kula da abin ka gane kaza da kyau kaza ba kyau kaza daidai kaza ba daidai ba ne amma baka haka ba za a ta wasa da kai kawai yanzu duk wannan katin da aka yi wanda ya zace maka to shikenan ai malam kawai ya cika tsanani ne mu muna ganin mu dauke sauki wani ga mutane kuma aita ba shi kenan akwai sauki sai ga an bi saukin kawai shi kenan to amma in kana da cikakken ilimi game da addini wani ba zai maka wannan wasan ba Allah dai ya samu dace to wannan kenan wannan shi da abin da kuma sau faɗakar a wannan maliki cewa daga cikin fa'idodin za a samu a cikin wannan hadisi fa'ida ta biyar isi babu mubadarati bis salati fi awwali waqtiha shine musahabbancin far gaggawan yin sallah a farkon lokacin ta musahabi ne ina fatan fahimta yin sallah farko lokacin gaggawanta wannan musahabi ne wala yunafi dhalika ma warada min al-ibrad bi-zuhri fi shiddatil har wannan kuma bai kore abin da yazo ba na cewa a sanya sallah azhar a lokacin da ake tsananin zafin rana li'anna al-mubadarati li'anna al-mubadarati takunu bima yunasibu dhalika al-ibrad domin gaggawar zai zama ya dace da abin da wannan ibrat ne ke nufi a kai misali ana tsananin rana ana tsanin zafin rana an ce mu sanya sallah mai yawa karfe biyu ta fara sanyi ina fatan fahimta to kuma karfe biyu da rabi za ta ƙara sanyi karfe uku da ta fara sanyi to menene zuna mana mu yi mubadara da yin sallah din mu bi karfe biyu ko biyu ko karfe uku sai mu yi ta karfe biyu kaga nan har yanzu an yi mubadara din kenan ko Allah samu dace fa yubadaru awwalu ma yahsul ibrad al sai zama an yi sallar da farko farkon lokacin da bukata ta ibrad za ta bai za ta tabbata ina fatan fahimci wani abu to wannan shi ma yana ga cin abubuwan da ya kamata a kula su yin sallah a karan farkon lokacinta wannan shi ma musabi ne kuma abin da ya kamata mutane su kiyaye kenan kuma wannan matsalar har muna a makanta mu an samu shi irin wannan matsala din kuma suna ganin cewa to ai duk lokacin sallah lokacin sallah ne yayi idan kai lokaci kaza yayi idan kai lokaci kaza eh yayi amma sabanin sunnan manzon Allah sabanin shiriyar manzon Allah ne khilafu hadin nabi sallallahu alaihi wasallam ka kuma ta mun ce mu qur'ani da sunna aka ce mene ala fahmi salafus salih wannan sunna a bisa fahimtar salafus salih ya salafus salih suke yi suna kallon cewa an kai lokaci kaza yi lokaci kaza yi lokaci kaza yi ko ko suna mubadara ne zuwa lokacin to wannan shine abin da mu muka gina kan shi mubadara zuwa ga lokacin sallah domin shine dace da shirye manzon Allah ya dace da shirye salafus salih za mu zo mu ji wasu sun su abulaɗan masu abulaɗan masu ke cewa mutum zai iya yin sallah a cikin lokacinta amma asarar da ya tafka a cikinta ya farisa 'ya'yan shi da matan shi da dukiyarsa me yasa ta yi in ya karfe ɗaya in ya karfe biyu ma uku ma ta yi uku dare ma ta yi to amma alkhairi da ya samu a wancan lokacin rasa shi da yi garisa matan shi da dukiyar shi ma wani abu amma ta yi to don allah mai hankali wani zai zaɓa zai wani mubadara ɗin ina fatan fahimta wani abu so sunna da shirye manzan Allah shi ne a ringa yin sallah a farkon lokacinta da lokaci ya yi a kira sallah a ɗan ba da intabal sai a za a ɗora sallah ɗin a ci gaba a ƙarasa ta insha Allah ta'ala amma ba daga cin shirye manzan Allah a zo a yi sallah musamman a mai da abin al'ada an yi da zan arit wani abu ya bijiro kamar da manzan Allah a yakin handak wani abu ya jura haɓar samu sai al'asaba sai ba magariba wannan an san da shi wannan lokaci ɗin amma kuma da abin zama aris shi ne tabbataccen abu a rubuta kara ta gudu titir ta wannan saɓanin shirya manzan Allah ne sallallahu kuma hadisin da muke magana ma akan abin da yake magana kenan Umar ibn Abdul Aziz da jinkirta sallah ai ba yayi ta a wajen sallah bane a wajen lokacinta a a cikin lokaci yi amma me yasa wannan sabiya jadiran masa mugira ma da jinkirta sallah din ba yayi ta a wajen lokaci bane a cikin lokaci ne amma me yasa wancan sabi Abu Mas'ud jadiran masa akai saboda yayi sabanin abin da aka sai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa suka tsantace zargi haka kai ma in za ku kamar amal ada kai ma kamar shi sai lokaci kaza kamar da yan dariƙa suke sai karfe biyu haka ne in sun sallah karfe biyu ta yi amma ba sun saba shirye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan kwanci wani abu Allah dai samu dace ya shirye da mutuwa daidai malai ce na shida in anna fihi dukhulul ulama ala al umara hadisi na nuna cewa ya halasta malamai su shiga wajen sarakuna da masu mulki yan siyasa wa inkarahum ko annafi wa inkarahum alaihim idza khalafa sunnah sannan kuma ya halasta malamai suka shiga wajen sarakuna da masu mulki su masu inkari idan suka saba sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan lokacin ana da shugabanni na musulunci kenan gwamnatocin musulunci ko ba haka ba to har yanzu ma aka ga abin ba daidai ba za a iya masu wa'azi amma ba wai malami zai shiga wajen mai mulki bane saboda ya mai kuka motar shi ta lalace sam ba zai shiga wajen mai mulki bane saboda mene ya nemo mene a bashi kudin kaza da kaza da sauransu abinda ke kai malamai a da shine zuwa wajen su masu nasiha a cikin littafin mu na fata ta malam bakar gumi yake shagari shugaban kasa shagari yace yake cewa mene yace ba tashin hankali da ke damuwar shi irin an ce abakar gumi ya zo wajen shi ya sai idan gumi zo wajen shi ba fa ya zo an shi kwangila bane ko ya zo a bashi mota ko zai aure da ya a bashi kuɗi ya ce ya san wani laifi ya yi kuma kuma ba zai ji shayi shi ba zai gaya mai gaskiya ina ba ta fahimci wannan abu ya ce abin da ke birgiya ke ce sau da yawa kuma zai zo wajensa haka ke haka ɗin shuwa gabanin ƙasar nan duwanda aka ce abokan kuma na magana da shi kowa ya gani sai gaban shi ya faɗi saboda kuma mene yake nan za kuma a gaya mai abin da ya ba daidai ba to abin da ya kamata malamai suke kunga ba wa'azi ne ba a yi ba yanzu malamai suna wa'azi ga za ce caki shugabanni ma yi maganganu maganganu a ce can kuma yana ansa ce da Allah karo saka ka jira shi nan gobe za gan shi kuma haka din ana gama wazin ya gama cacaka din ana zuwa da abokai sai ga ya ce hello ana gama ta malam yau mun ji wa'azi kuma an dira kanmu sai ce wallahi ai ba da ku muke ba wasu ne suka bata mana rai ai wannan duk ba musunci bane wani ka bata maka rake maganganu ko kuma ja sai ka ce wa barazana kake yi akwai irin wannan ba wai malami ya barazana ko kuma yana so a ji shi wallahi wannan duk wasa da addini jama'a wanda ana buƙatar malai su tsarkake addini daga wannan matsalar ba a wa addini wasa malam ba wani abu da ke towa ma huwa bilhazin ba wasa a cikin harka addini wani ga magana ka ce ai na yi barazana ne a zo a mako dai ka kuma ka yi guzuru ka ce ka je gida Allah ka a yafe maka ina ba ta fahimta ba ka aka da wani malami a Kaduna ba ya gama magana kan almustafa ya gama kaza ka ba ka ce to zo ka tabbatar sai gashi a BBC kuma yana cewa a yafe mashi kuskure ne to dan tun farko me zaka in ka san baka da tabbaci in kuna tabbaci gyara a kashe da akan wannan magana na? ya sha alamuku to kaji ba rajo malamin ya ce ya sha alamuku saboda ci uban wasu kaji ba kai ana ganin agwacin addini ba to kai ni na taba ganin malami ma aka ce na ganshi yana wani azirin shi yana aka ce ai malam sai ya dumi a daki da gumi tukuna a nan ne na san cewa wai ana shan wuyi ta shayi ma kun san ana ka kuma kan ya daba na kuma ko wai ana shayin wuyi ashe a dafa ta wanda yake gani irin su suna da kima din nan ba zai yi a jiwarinta a gane shi ne yana shan wuyi ba to sai ya zuba yadda ake dafa shayin irin buzayen nan sai ya nika ta ta nuku sai ya sha kuma za ta yi mai ake irin wanda haƙi ke masa wallahi malam yana na yana cece shugaban ƙasa yana kaza kaza ina fatan fahimta kai ana malanta malam shi shugaban ƙasa ana cika shi a waje kaza kai kuma malamin kai magana ka laifin a bangare kaza da haka al'umma ta ta rasa alƙibla ta rasa jagoranci saboda ga yadda malaman suke ga yadda shugabannin suke ina fatan fahimta to ya halarsa ka shigo shugaba ka je kai masa wazi kai mata nasiha matukar haka ba zai haifar da matsalar tafi mene ba abin da ba banna saboda wani shugaban zai je aje ka ne a sitrum da ake ji deception a dauko wata gaganan kage da ma kana bacci ina ba malamai duk malamin da ya je wajen wani zai mai nasiha ya bata mai lokaci fitai ba shi waje kawai dama asali ba shi ne dole je ba shi shugaban ne imamun qurtubi ya ce dole ringa zuwa yana samun malamai har gida suna ga mai wa'azi ina fatan fahimta to wannan da yana cewa ya halarta a shiga wajen shugabanni kuma a masu mene inkari akan abin da suke wanda ba daidai bane wanda ya saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ita wannan matsala muna nan za mu magana akan ta saboda akwai kasar da muka a Bukhari bayanin cewa shugabannin kala biyu ne akwai shugabanni na musulunci akwai shugabanni na demokradiya da tsari irin kafirci hukunce kun sun sha bamban wanda za mu zo mu ƙara bayani halacca za mu kira kan matsalar insha Allah ta'ala musamman kan wasu da ake ce da su ƴan madakhila ko ƴan jami'a akwai su afika da yadda ake kashe su masu malamai masu inkari ga shugabanni raddi amma suna bi idantar da su sai da su khawarijawa ne ina fatan fahimta kuma su ne asalin khawarijawa din ma masu bid'antar da al'umma gaba daya to akwai lokacin za mu haɗu za mu haɗu su akan wani abu amma cikin karatuka mun gaba da amsoshi gefe-gefe akan wannan matsala da insha Allah ta'ala mun gode Allah a zari da Allah bai fitine mu da irin wannan matsala ta cin mutunci malamai da masu inkari da bid'antar da su cewa khawarija bane musamman malam Albani da malam Jafar Allah ya kansu da rahama wayannan malamai su ne malaman wannan al'umma ta Najeriya in ka ce malam Abubakar Gumi ka ce malam Albani malam Jafar to su ne malaman al'ummar ahlus sunna a Najeriya kuma hanyar su ne malamai ke kallo al'umma ke kallo a matsayin malaman ita wannan al'umma ta ahlu sunna wal jama'a to daga zarar lokacin da kace abakar gumi ba khawarije ne kace albani ba khawarije ne kace jama'a khawarije shikenan ka wusa aikin shekara kusan 100 da aka yi cewa gaba ɗaya bai da amfani kenan don mun samu daga cin cewa ma a daina sauraron karatun albani a daina sauraron karatun jafar har gwamnati ma ta sa doka ka a saurara na ce kagan mahaukaci ai duniya ta wuce kuma wani ka duka ce ka saurara yanzu an wuce wannan lokacin kuma ina ba ta fahimta ba dai akwai intanet ba akwai wayoyi akwai hadis akwai gasu nan an wuce wani lokacin amma saboda gabo ne wawaye ne wai addai a hana ma sauraron wayannan wato a hana jin albani da jafar shi a bashi dama a gashi ne malami in wanda hauka wa zai dauki wawa ya sashi shugaba aka sashi a malinta ba yanzu muka magana magana ba in za a samu masu basira da shekaru da kaza kaza ba to za ka ɗauki wannan wasu sa karkaru ka ce su ne abin nan su rushe mana malaman da muka gaskiyarsu malam albani malam gumi mun ga gaske shi ya ya gama lafiya muna falan Allah Allah azta mu da ita malam Abubakar gumi haka nan mun ga ta malam Jafar ta yi kyau muna fatan Allah azta mu da irin tasu ta Jafar ta albani ta yi kyau muna fatan Allah zaka Allah azta mu da irin tashi ina fatan fanci wani abu duka tasu ta yi kyau alhamdulillah mun gani duka kowanne cikin su ya mutuwar shahada ake fata muna masa fatan Allah ta su yi mutuwar shahada don sun mutu akan addinin Allah sun kuma mutu suna da addinin Allah ba a same su da zamewa ba don ka rushe musulmi wanda malamai ka bar masu kenan ka bar masu yan wa'in wa'in ina fatan fahimta wani wata bid'a ce ta zo a cikin addinin musulunci alhamdulillah mu zari Allah kare mu yi wasu da ana karantar da mutane sunna yau da gobe ba tare da nuko-nuko ba muna fatan Allah ƙara kare wannan gari namu malam ya ce wa minha daga cikin fa'idojin da a shi a cikin wannan hadisi maraja'atul alimi ne talabil bayan shi ne wato tattaunawa da malami malami ya faɗi karatu sai baka gane ba ya halasta ka nemi tasabbuta a ciki malam me kaza me kaza kun ga ya halasta ka nemi tasabbut ka nemi ƙarin bayani amma kun ga ya sha bamban da me kenan girman kai ya sha bamba da mene kenan tsaurin ido ya sha bamba da mene fada da gaskiya don wanda a ga mai gaskiyar zai ce to amma malam kaza da kaza a ba gaske yake nema ba a shi wannan wanda yake maraja da ake ta halarsa don kana neman ka ƙara abin ya ƙara mutuwa fili a gare ka zuciyarka ta natsu to ya halarsa wa ruju inda tanazu ila sunna sannan kuma bayani ya kantar da mu cewa idan aka sami tanazu ja'in ja kan wata mas'ala me zai mana maganta shine mu koma zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu aiki da ita a cikin sunna akwai bayan dukkan wani abubuwa insha Allah ta'ala jawa kun bance wani abun ko to wannan yana da matamaimanci sai dai ban san gashi ana lokacin lokaci ya kore akwai wata magana da muke son tattauna akai shine mun ce maraji'a ga malamai tattauna da su in bayan da ya fahimce ka ba amma wannan ya kore mene matsalar girman kai da da'awar kaza ya saba wa hankali da kaza da kaza da irin maganganu din ina fatan fahimci wannan abu dole za mu ja burki insha Allah sai Allah kai mu gobe sai mu tashi akan wannan fa'ida din in Allah ya so ya da saboda ta shiga cikin cassette mu yi ta a wadace yadda za a fahimci abu insha Allah ta'ala domin al'umma mun kun lura suna fama da wannan cutar sai a ce gashi Allah ya ci arabiya shi sai ce to amma ni a gani na kun lura ana yin haka eh a ce ga hadisi ga ta ce to amma ni a gani na ko kuma yanzu mala algafta mala azaban da ake ciki kun fahimta wannan abu majadala ta cikin zukatan mutane to kaga har tarbiyya muke a yanzu mujadala a schools primary primary school private government sai a ce akwai ni quiz akwai debate sai a ce dan wannan gida dan wannan gida ka kare da ilimi da kuɗi wanne fi ina fatan fahimta sai a ɗaya yara debate ba ma fara zuwa kan addini ba ballantana ce da ƙur'ani da sunna wani kaza kaza ka irin wani abuwa wannan debate din ya dace da sunna domin yana da cin abin da ke tarbiyyanta ƴaƴan mutane mai ne zuwa ga wannan aƙida ta ilmin mantiq da kuma tarbatar masu da mene iya kare ra'ayinka ta koyaya ina fatan fahimta Allah samu dace za mu ja burki anan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuranmu kuma Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah